Maza da mata ga baki ɗai ku zo mu leƙa gidan aure.
Maza da mata ga baki ɗai ku zo mu leƙa gidan aure.
Ku karkade kunnuwanku ku ji maza da mata.
Gidan aure, Akwai bayani da za ku ji har kuma fahimta.
gidan aure, Cikin shiri na musamman wanda ke bayanin gidan aure.
maza da mata ga baki ɗai ku zo mu leƙa gidan aure.
Akwai bukatar mu leƙa gidan aure hakika.
Gidan aure, Mu bincika dukkanin matsaloli duk mu hazika.
gidan aure, A yau nasiha ga duka ma'aurata da ke rayuwar aure.
Sunan Allah mai rahama mai jin ƙai, yabo da godiya su tabbata ga Allah maɗaukakin sarki, tsira da amincin Allah ga fiyayyen halitta, manzon tsira manzon rahama annabi Muhammad da sahabbansa da alayensa da waɗanda suka bi shi da kyautatawa har izuwa ranar alkiyama. Jama'a masu sauraro, nake mana sallama irin ta addinin musulunci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. a cikin wani sabon shirin na gidan aure wanda yake zuwar muku daga sashen addinin musulunci na hikima rediyo gatan al'umma wanda ni Aminu Khidir Idris nake jagoranta shirin a kullum a irin wannan rana a irin wannan lokaci mukan kasance tare da Dr. Abdalla Usman Umar Gadankaya da yake shigowa cikin shirin don faɗakar da mu da ilmantar da mu akan abin da ya shafi zamantakewar gidan aure. Dakta mu ne maka barka da shigowa.
Malamin barka da barka da yamma.
Dakta akwai wani ɗabi'a da yake faruwa tsakanin ma'aurata wacce zan iya cewa mara kyau ce. Za ka ga a wani lokacin bayan aure sai ka ga cin amana yakan biyo tsakanin su wa'annan ma'auratan ko daga ɓangaren matar ko daga ɓangaren macen. To, amma tun da ɓangarori biyu ne, ah, mu fara da ɓangaren mijin kafin mu tsallaka ɓangaren matar. Za ka ga maza ya auri mace yana son ta tana son shi, suna soyayya iyakacin soyayya, amma bayan an yi aure sai ka ga ya canja mata wasu ɗabi'u suna fitowa. Me ke janyo haka?
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa usalli wa usallim ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa ba'd. Yan uwa barkanmu da wannan yammaci na ranar Asabar. Barkanmu da kasancewa wannan gidan rediyo da talabishin ah, na hikima gatan al'umma a kuma wannan shiri namu na musamman mai suna gidan aure. To, kai dai Malam Aminu a kullum nema kake ka rinka tsakulo rigingimu, ko da yake kun ce so kuke a gyara.
Yawwa,
A wannan babin da ka taɓo Malam Aminu babi ne wanda yake mai cike da ciwo da damuwa, kuma ina so na shaida maka idan kai rantsuwa ba za ka yi kafara ba cewa wannan topic nan da ka kawo yana cikin dalilan mutuwar aure a kasar Hausa. Hakikanin gaskiya daga cikin abin da yake damun ma'aurata yau gaba ɗaya duka ɓangarorin guda biyu akwai cin amana in ka ga dama ma ka ƙara da zamba cikin aminci in ka ga dama ma ka ƙara da yaudara. a cikin harkar auratayya amma yana bayyana ne galiban bayan an yi auren. To tunda muna magana ne akan gidan aure. To yanzu dai an yi aure. Dan uwana Malam Aminu ya tambaye ni in yi bayani dangane da misalai na cin amana da wato yaudara tsakanin ma'aurata guda biyu. Idan an ce amana an cinye ta ma'ana tuzartar da ita na, aure amana ne amana ce aka ɗauka aka baka kima kuma amana ce kika aure ɗan wani Allah maɗaukin sarki ya faɗa a cikin alƙurani bayan a'udhu billahi minash shaitanir rajim inna aradna al-amanata على السماوات والأرض والجبال والأرض والجبال فأبين أن يحملنها فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا tabbas Allah ya ce mun bijirar da amana ga sammai da ƙassai da duwatsu suka kasa ɗaukan amana amma wa hamal hal insan ɗan adam ya ce shi ya ji ya gani ya ɗauka amma fa bai zai iya ba amma dai ya ce shi ya ji ya ɗauka ya runguma Allah ce ya zamanto mai yawan zalunci da kuma zaluntan kansa da jahilci to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisi addil amanata ila mani itamanak wala takhun man khanak ka bayar da amana ga wanda ya amince maka ka bayar da amana ga wanda ya baka amana ya ku maza ku damka amana ga iyayen ‘ya'yan da da wato aka ba ku kuka aura. Ku riƙe amana da aka ba ku na mata da aka aura muku, jawara take ko budurwa, kada ku ha'ince su, ko da kuma su sun ha'ince ku. Cin amana, tozarta amana shine ha'inci. Kenan kaga annabi sallallahu Alaihi sallama ya faɗakar da mu cewa kada mu ha'inci junanmu, kada mu yaudari junanmu, kada mu ci amanar juna idan mun yi aure. Wannan magana ce nake ta gaba ɗaya tsakanin maza da mata. To, amma tun da ka ce min menene cin amanar ta ɓangaren maza su ne kamar haka. Abu na farko, da yawa mata wato saboda yau da gobe. da irin alƙalanci da sulhu da muke ta na aure yanzu ɗin nan wayar ƙarshe da na ɗauka kafin shiga wannan shirin akan harkar aurace ya ce. Damuwa, kuma wallahi malam kaga ikon Allah akan wannan topic ɗin ne.
Shi dai wannan na amanar.
Ƙwarai kuwa cin amana. Cin amana. Cin amana. Na farko akwai canja mu'amala. kana neman baiwar Allah, ka nuna mata kai mutumin kirki ne, ka nuna mata kai mai kyauta ne, ka nuna mata kai mai tausayi ne, ka nuna mata kana santa, ka nuna mata kana shiga damuwa idan ba ta da lafiya. Ka kashe mata kuɗi, kuɗin da ba za ka kashe wa matarka ta sunna ba, da kake aurenta yanzu, ka kashe mata kuɗi kana neman ta da aure, kuɗin da ba za ka kashe wa mahaifiyarka ba. ka ta zuba mata data da katin waya kafin ka aure ta. Duk abin da ta gani take so, wani lokacin ko ya fi ƙarfin aljihunka, sai ka je ka ci bashi ko ka nemi aro, ka kawo wa yarinyar nan saboda ka mallaki zuciyarta, ka auro ta, ka kawo ta gidanka, duka kayi wannan. kuma yaran nan na zamani da kake gani ba mantawa suke ba ba kuma jahiltan abin suke ba suna sane kuma suna kallonka tana sane da marerece mata da kake yi da ƙaramar murya da kake mata lokacin da kake mata hira cikin dare da irin lokacin da kake ba ta haƙuri idan ta ce maka abin da ka mata kaza ba ta ji daɗi ba kana ba ta haƙuri kana tada hankalinka lokacin da yarinyar da kake nema ta yi fushi, amma yau kamar ba kai ba.
To, amma dakta ba ka ganin dama haka ya kamata ya yi tunda a wannan gaba ce da yake nema ta yadda a'a nema ike a wannan gabar ta yadda da shi in ya nuna mata baya kula da ita baya tarere ta To wace kaga ba za ta ba wanda yake laifi yayi.
eh a wajen sai ita rere ta kuma watakila an an zo gida Eh ya sai canja sai ya ga ba yadda wato ya yake canja.
zatanta daga waje bane Eh, ba ka wato ga shi yasa sai a wajen canja.
yake mata haka Sai an zo canja gidan a wato.
samu canji
Zan ba da ansa insha Allah. Zan ba da ansa. Yanzu ka yadda maza suna wannan suna neman aure?
eh suna kyautatawa ma.
Da za mu buɗe waya yanzu mu ba wa mata za su gaya maka da an samu wata ta kirki baiwa Allah ta bugo ta mana bayanin menene irin abin da namiji yake yi na zautuwa da ɗimaucewa a lokacin da yake neman aure matan aure da aka musu kishiya za su gaya maka ‘yan mata da ake neman su za a aure su za su gaya maka yadda namiji yake gigita yadda namiji yake zautuwa yadda namiji yake yake barin kuɗi yake yake ba da duk abin da yake so ya bayar amma a lokacin yana neman yardar yarinya ne to canja mu'amalar da nake nufi gaba ɗaya ne ka riƙe min ita na'am shine insha Allah mala aminu idan mutumin nan ya aure ta wasu ba duka ba dan a ce mun yi wa maza adalci wasu ba duka ba ya ku iyayena mata ko ma ku sani wasu ba, ba duka ba ke ma da nake magana banda ke mijinki bai yi haka ba bai canja ba kuma kin sani to haka ba da ke muke ba amma wance ke kuma da ke nake dan kin tabbatar halin mijinki ne dan haka da ke nake kuma da mijinki nake canja mu'amala shine wallahi malam yarinya za ta auri mutum tana murna tana jin daɗi ita kan tana ganin kakarta ta yanke saƙa amma wallahi malam aminu abin ciwo abin damuwa yau hatta kai ga mata suna cewa wai shin mazan nan da suka neme ni a titi baban ummin nan da ya neme ni a budurci na baban ummin nan da ya aure ni baban momi din nan lokacin da yake nema na yau baban ummin shine a yau a gidan nan ko ko wani ne ya canja tamaman suke canjawa in ji balarabe tamaman completely gaba daya mutum zai rikide ya canja wallahi kaman ba shi bane kuma don Allah ka ba da dama in mun zo karban waya na tabbatar sai an samu matan da za su goyi bayana kuma su shaida akan wannan to wannan abin yana bakantawa mata ni ba alƙalin mata bane ba kuma wai goyon baya nake ba ina faɗan gaskiya ne kawai to amma dakta tun da dai yanzu da mazan da matan duka za su iya gazgata wannan magana da ka faɗi cewa kafin aure yana tarereta bayan aure ya canja me yake janyo haka ɗin ya canja ɗin gidan aure gidan aure wato wannan ba karamin rikici kuka kuka zunguro ba a wannan shirin Allah wallahi
gidan ne yake sa i canja ko Wallahi.
matar gidan
to ni ban ni wato amsoshin ne bara ma su iya faɗuwa ba suna da yawa ni na san maza zai za mu yi rikici da ni da su amma magana ta Allah duk wanda zai saurare ni ya ji ya san cewa da yawa daga cikin maza har fa ni da nake magana ni ma akwai nawa a matsayin dan adam Mm, kuma ina ganin ba daidai ne ba mm,
wallahi yawanci maza suna canjawa wai canjawar kaɗai ba ita ba ce aibo ba canjawa na zalunci mm.
Malaminu. Kai ka sani, ka sani, yau idan mutum ya zo zai je zance gidan yarinya, abinda duk ya san tana sha'awa in dai aljihunsa zai iya ɗauka, wallahi zai tsaya a bakin titi, ya je ya siyo mata, ya shiga sto, ya siyo mata, har waya ake buga musu, gani a wuri kaza, abu kaza fa ba kya so? A ai na ga kamar kina sha'awan kaza, to bari a siyo miki kai sa a sha wannan a kwando. Abu kaza fa, sa wannan, sai kaza fa, da wanda za ta yi wata da watanni tana ci, da wanda za ta ci shi yanzu, da wanda za ta ci shi gobe. Duka Allah muku albarka maza masu neman aure kuna ƙoƙari kuna kawowa, amma abin da zaka tambaya in aure zai ƙara dan girman Allah matarsa da take cikin gida yanzu da ya riga ya aure ta. Yana mata wannan.
Ana yi mata Ana kayan mata irin faɗin wannan.
kishiya.
A'a, wannan hidimar da ya zo zai kai wa yarinya zai je zance. Yana yi?
Wataƙila yana ganin ita yana ci da ita yana shayar da ita da sauransu.
Ok, yana wacce ci da kuma- ita dawa, yana ci da ita masara ko? Ita ba ta da buƙatar abin da yake kaiwa yarinyar? Ba ta da shi, ka ban ansa ba ta da shi.
Wai duba da kaga nauyikan yana ko yana aunawa cewa
To jama'a ku shaida Malamir ya kasa wani ansa. Lauyan maza ke ko? A wannan shirin a yau.
wai duba da kaga Eh.
shi ya san aljihunsa. Wannan tana Wace gida shi kullum.
aljihunsa, aljihunsa baya masa nauyi sai lokacin da zai taimaki iyalinsa ta sunna ta gida?
kaga ai wacce- Uwar 'ya'yansa?
wannan lokaci lokaci ne wannan kuma kaga kullum yana yi.
ka ce farauta ya fita kawai ya fita farauta ne zai miƙa don ya kamo to abinda maza suke yi kenan ni Allah ya sani mata suna kira na fatawa suna zuwa gaba da gaba su tambaye ni kuma su koka min irin wannan cewa malam muna mamaki wane wane da ya neme ni aure ba abin da bai yi min ba na kaza na kaza na kaza wannan ma mai sauki ne malam wato abu mafi muni irin canja mu'amala ma Mu'am- mu'amala wato sakin fuska da kullum yana dariya wayar ta sai ya gaji sai ta gaji da ta- dariya da hira amma yanzu baya hira da ita akwai canja mu'amala wajen ciyarwa wajen sutura wajen sakin fuska wajen zamantakewa wajen wajen wajen wajen ha To amma Haba, dakta malam.
ba ka ga wai matan bari ne tambaye ka malam ka san cewa ka san cewa a yanzu akwai mazan da saboda bala'in zuwa zance kawai sai yarinya ta taka mai birfiki ta ce dan Allah ka bari sati bibbiyu ka rinka zuwa saboda ya matsanta ka fahimce ni Mm.
ko ka ta- ka ce ta ce ka bari a wata ka zo sau daya wani fa malam yadda ka san hamsu salawati ake yake yake zurfto yake zirga zirga to ka san kuma yanzu wannan namijin shine shine namijin da z- zai dawo gida matarsa ta zo gefen ta zauna ce da Allah ta shi bani guri ina da aiki aka makalla akwai da ya ce min shi in ya shiga gida ba sa hira da matarsa ya ce dalili duk sanda suka fara hira ɗaya biyu ta uku za ta nemi ibata kuɗi ya ce so saboda haka shi in ya shigo ma gaba ɗaya to ai ya saba mata ne kafin ya aure ta yana bata kuɗin kafin ya aure ta yana bata da haka ita a tunaninta na yar mace in ta zo gida ne ma ya kamata a yi mata da haka wallahi ina gaya muku mata wallahi ku shiga taitayenku duk abin da samari suke baku kafin su aure ku in kika yadda kika sa a ranki zai ci gaba da baki bayan aure kin yaudari kanki kuma za ki kashe aurenki ki ɗauka kawai wannan yanda kika zama mai farauta ko mai kamun kifi ya fita zai tafi da tana zai tafi da nama zai tafi da kaza a jefa a jikin eh, wato a- a- abin- abin kama kifinsa Mm.
yana yi ne don ya mai ne ya kamo ku kawai ni dai iya abin da zan iya fassara abin da maza suke kenan in za su nemi aure kamar kamun kifi suke zuwa dokta ba ka ganin ita macen ce yanzu tun da an auro ta ya kamata ta zo da salo da tsari akwai matar da take gaya mijinta da ya aure ta kusan a unguwarsu an yi ta rigima akan ta wa ma zai aure ta Allah ya bashi nasara ko shekara ba ta yi ba tana haihuwa sai ya kawo wasu 'yan matan gidan 'yan matansa ya ce kuma ta dafa musu abinci za su ci da 'yan matan.
kaji ko To ba ka yan ganin mata irin wannan abubuwan ita mace ce ya kamata a lokacin ta nuna ita mace ce sai mijin ya dawwama a gurinta rashin nuna ita mace ce yake sawa ita fi biye-biye kuma.
na yadda amma yanzu kai ma ka yadda cewa wannan ɗaya ne daga cikin samfurin cin amanar da maza suke yi bayan sun auri mata ka nuna ba wacce kake so sai ita ka nuna kaza to saboda wulaƙanci da cin fuska ka je ka ɗauko wata macen ka kawo ta budurwa ka kawo ta gidanka kuma ka ce wai matarka ta dafa mata abinci ba aya ba hadisi da ya goyi bayan wannan shakiyancin da tsiya dan halwa ce da ke banta da 'ya'yan mutane kuma ni abin da nake fassara wannan reni iya reni miji ya gama rena mace ya ɗauko budurwarsa ya kawo ta cikin gidansa ya ce wai ta rinka musu abinci ban kira rana ɗaya rana biyu ta zo ziyara su gaisa ba na zumunci amma ya mai da wannan abin al'ada kishiyarta da zai aura ya je ya rinka ɗauko ta yana sa ta tana dafa mata abinci ina ga akwai reni a cikin wannan abu wataƙila ka fahimce ni wataƙila ba za ka fahimce ni ba amma na zo zan zo kan wannan gabar na yadda da abin da ka faɗa cewa ana samun mata masu wasarere da hakkinsu rashin kulawa da mijinsu wannan ya sa mijin ma ya tashi yana sha'awar wata a waje ko yana tunanin wata a waje alhali matar ce ta gidan ta kashe kanta da kanta ba wai kisa na mutuwa a kabari ba a'a ta me da kanta ba mace ba ya zama bin sha'awarta bai tunaninta sai dai yana sha'awar yar waje ne kawai wannan yana cikin ɗabi'unsu kuma za mu yi magana akai a ɓangaren su don haka daga cikin cin amanar da maza suke yi bayan an yi aure a cikin gidan aure akwai canja mu'amala mata suna kuka da mazajensu cewa suna canja musu mu'amala akwai wannan mu'amalan nan kuma abu ne mai faɗin gaske ba wai abu ne ƙwaya ɗaya ba suna nan da ainihin wato yawa na biyu akwai rashin kyautatawa iyali da kafin ya aure ta watakila yana kyautatawa yanzu kuma bayan ya aure ta tunda ta zama maman su momi maman su baffa maman su Musa to shikenan wallahi malam Aminu ina shaida maka da yawa daga cikin maza a yau ba sa kyautata wa iyalansu ko yanzu wannan mai ɗan yin shimfiɗa a wannan shirin mai waƙan nan ina jin a ciki akwai abin da ya yi magana a kan ku kyautata wa matanku su ne iyalanku su ne rufin asirinku ku kyautata musu kuma manzon Allah ne ya faɗi wannan hadisi ne ya ce khairukum khairukum li ahlihi mafi alheri a cikinku ya ku mutane shine wanda ya fi yanda ya fi kyautata wa iyalin shi amma yau namiji da yawa in dai dan kyautata wa iyali za a shiga aljanna to shi kam sai dai ya ga ana shiga ban da shi kuma sun sani ba sa kyautatawa kyautata rashin kyautata ta wani bangare ka dauki maganar ciyarwa ka dauki maganar ciyarwa aure nauyi mutu saboda ba a ciyarwa na rantse maka da Allah ɗaya baka bi na bashi rantsuwa babu wani sati da zai zo ya wuce wai ba abu gomin waya ana magana cewa za a kashe aure saboda miji baya daukan nauyi baya ciyarwa baya daukan nauyi tace baya mun dinki abinci baya kawowa ni zan fita ne buge buge nayi mamaki a kasar Hausa wai a ce mace mace ce za ta fita ta nemo abin da za a ci malam Aminu yanzu daidai ne wannan mu zuba ido mu kyale a zo babu kuɗin miya kayan miya ba sai ce ki je ki san yadda zaki haka fa maza suke gaya mata fa mai gida shinkafa ya kare ni ba da ita ki je ki san yadda zaki amma kuma in yaje ya ganta tana neman maza ko tana bin gidan makota ya zo ya magana yanzu ba haka ba wani wata ta ce to shikenan sai ta je ta samu abokinsa makocinsa ta ce ga abin da abokin kai ce mana ba mu da yadda zamu yi wallahi yunwa ta dame mu sai ya ce duk da babu ki min magana a mun waya a turo yake aunowa yana bata kullun haka kullun haka wallahi matan nan tace ba ƙarya ba sharri tace sai da ya dawo yana neman ta tace amma ya za ta yi tace shine mai rufa mata asiri maza sun manta da wannan kana tsammani ya zaka dauko mata mutane yar mutane ka ajiye ta babu ci babu sha ba kula ba kudin magani ba kudin makarantar yara babu kudin kitso babu kudin wanka da sabulu da omo babu kaza babu kaza duka babu babu babu to kuma in ta je tana nema a gurin makoci ba sai wani ya tallata mata ko ne kwadaita mata ko ta tura yarta budurwa tana zuwa tana nemo musu laifin waye ba goyon baya nake ba amma magana ta Allah rashin kyautata wannan da rashin ciyarwa da rashin daukan nauyin nan bala'in da yake dauke da shi wallahi tallahi yafi bala'in ciwon malaria shi rashin ciyarwa idan mutum ya auri mace baya ci da ita akwai wani abu ne da shari'a ta yi tanadi akan haka
warai ko da gaske azaba
kamar yaya azabar wuta tauyi hakki ne yayi ce mun za ka yi rashin rashin sauke wajibin da Allah ya yi wa mutum ya dora mutum rashin sauke wajibi da ubangiji ya dora mutum shin Allah ya tanadi wani abu kwarai kuwa Allah inna rabbaka labil mirsad azaba mutum zai azabtu a kiyama yayin da bai dauki nauyin iyalinsa ba bai ciyar da su ba bai shayar da su ba zan me kai ka sani wajibinsa ne ba alfarma ba ne namiji zai waye ciyar da iyalansa amma yau an waye gari mala abun ba a cewa komai ko ɗazu ɗin nan an yi mini fatawa wata yarinya take cewa ko ɗazu ɗin nan cewa gaskiya tana neman fatawa za su kai ƙaran ubansu me ya faru ta ce kawai aka yi ki a zaune a gida lafiyarsa kalau ba inda baya zuwa sai ce shi shi baya jin daɗi ya daina zuwa wajen aiki ta ce kun ba abin da baya fita yana yi ya je wajen aiki ya zauna a dan bashi albashin a wata sun dakatar da albashin sun ce baya zuwa aiki amma zai tafi majalisa hira sai ya zo ya zauna sai ya ce hajiya mai aka dan kokarta mana shin da ita kuma uwar gida ta riga ta tara yaya balagaggu ba dole ta fita ta nema ba wannan abun dole ne malamai su fito su tsawatar ba wai don wani abu saboda muna da yaya kuma auren nan yana mutuwa wallahi malam aminu yanzu yau da zaka je makarantunmu na islamiyya da unguwanninmu in ka ganin ka ganin zawarawa zawarawa zawarawa ni abin da yana tayar mini da hankali zawarawan nan fa malam ne ma suke yanzu su yi kunnan doki da yan mata fa malam auren ba daɗi gidan auren ba daɗi da an shiga fita ake yi
dakta wancan hadisin da yake cewa kafa bil mar'i isman an yudayyi aman yaqut zai hau nan gurin ko me ma'anarsa kwarai annabi sallallahu alaihi wasallama ne faɗa ya ishi mutum laifi ya tuzartar da wanda yake ɗaukan nauyinsa wanda abincinsa yake wuyansa abin shansa yake wuyansa kamar uba kenan ko miji ‘ya'ya da mata Mm, ai su ne manta ƙutu mm.
ba kowa ne yake ciyar da ubansa ba ai. wataƙila ba shi yake ina ciyar da nufin kamar mahaifinsa ba uban da yake ɗaukar nauyin uban da yake ko mijin ɗaukar nauyin da yake ‘ya'yansa ɗaukar ko mijin da yake ɗaukar nauyin iyalinsa annabi ne ya faɗa ya ishe shi laifi to duk wanda aka ce kuma kafa bihi isman mubinan kenan to fa sai ya shiga wuta Mm, don haka daga cikin cin amana da mutane suke yi wa matansu a gidajensu rashin ɗaukan nauyi tab abbas a farkon aure kan ana yi ainihin wato za ga ana ta kawo abubuwa a ta kawo a ta kawo amma yanzu maza wasu Allah kiyaye wallahi kwana suke ba sa bayarwa za su yaji an zaki nema ki nema malama an zaki nema ki nema ka duba ka ajiye matarka ba aiki take ba ba sana'a take ba ba noma take ba ba wani abu take ba wai ta zo ta ce maka kuɗin shafa ne ya ƙare ko ta zo ta ce maka kaza ya ƙare ka je ka ce wai ki san yadda zaki wannan fa ita ce amsar da maza yau suke ba wa matansu a gidan aure ki je ki san yadda zaki yi kuma zai dawo mata karfe biyu ya ce ina abinci na zai dawo mata taran dare ya ce ya ina abincin dare na ya ci mutuncinta kuma idan ba ta yi ba
dakta wani lokacin wai sai da- ya ta zo wai tana caji aljihunsa tana cika cefane wai a zo ana tafatawa wai mai hukuncin wai wai mace ta caji aljihun mijinta ta dauki kudin cefane ta karisa dakta wani ba ta maku lokacin wannan fatawar ba wani lokacin zaka ga wata matar sakamakon mijin yaƙi ɗaukar nauyin da za ta ci ta sha shi ma lokacin da ya buƙace ta na mu'amala auratayya ita kuma sai ta ce a'a akwai wani magana ko bayani da musulunci ya akan haka so ni ina da fatawa guda biyu akan wannan na'am
fatawar farko dai um, ya halatta idan akwai hikima akan yin haka akwai wanda baya gane karatun sai an masa haka idan ta san mijinta in ta ƙaurace masa a shimfiɗa zai gyara mummunan halin da yake yi to ba laifi idan ta ɗauki wannan makami don ta gyara mijinta ta ƙaurace masa ɗaya biyu uku ya ji jiki sai ya fara yin cefane yana kawo to idan ta yi wannan ya halatta ta ma taimake shi ta kuma taimaki lahirarsa Mm.
Fatawa ta biyu, idan ta ga cewa yin haka ɗin ba zai ƙara masa komai ba sai dai ya daɗa fanɗarar da shi ko ya je yana neman wasu matan a waje, Mm.
kuma ba zai sa ya daina wannan halin ba. Mutum ne mai taurin kai murɗaɗɗen mutum. Lokacin ma zai ƙara gaba da ƙiyayya da ita ya ce to ba haka aka masa ba to za a gani Mm.
ya cutar da ita ya cutar da 'ya'yanta kuma ya daina kuma ita ba iya kashe auren za ta yi ba to bai halatta ta yi ba saboda laifi ne guda biyu shi ya yi laifi kuma ita ma ta zo ta yi laifi annabi ya tsawatar ya tsoratar mace mijinta ya neme ta a shimfiɗa ta ƙi ta ta- ta ta amsa masa Mm.
to kaga nan ba ta da wani uzuri tunda in ta yi dan ta gyara shi ne to ba zai gyaru ba hakan Mm.
da haka sai ta je ta sauke nauyinta na shari'a kan ainihin wato mijinta ta biya masa bukatarsa ta yi haƙuri tun da ta yi haƙuri tana zama a gidansa ko ba daɗi tana cikin inuwar gidansa ko ba daɗi akwai 'ya'yansa a hannunta to wannan shine to gwanda ma a ce idan babu cin ba sha baya kulawa magana haihuwa ta je ta sha ƙwaya ko ta sha magani ta ɗan dakatar da haihuwar tukun ta ga yadda gari zai yi ka fahimce ni Na'am.
ba fa cewa na ta daina haihuwa gaba ɗaya ba ka fahimce ni Eh, na- saboda akwai masu kira ka fahimta akan cewa wai wai yanayin da ake ciki a yau wai wai a daina haihuwa ka fahimce ni Mm.
a nan wacce nake magana saboda a fahimce ni fa Mm.
wato ya ajiye ta baya ciyarwa baya sharwa sai kuma neman ta da jima'i da biyan bukata ya tara mata 'ya'ya Wataƙila dama ga wasu 'ya'yan a ƙasa.
kuma bai zai kula da su ba. To wannan ya kamata koya masa hankali ta ɗan gigita shi kaɗan idan ya ji zafi ya ji ciwo. Ta ma nuna cewa ni ai bana so ma in ƙara haihuwa da kai. Ba wai ka ga ba ta son haihuwa ba ne.
Mm.
Ba na so in ƙara haihuwa da kai saboda me saboda halinka bai da kyau.
Mm.
Almuhim abin da nake so mutane su dawo kan shi ne ana da matsalar ciyarwa da ɗaukar nauyin iyalai yau a gida. mutum za gan shi ɗan kasuwa ne malam masha Allah abin sha'awa a kasuwa zai a yanka masa abin da yake so na nama ya ci Mm.
ya sha abin da kaga mutum bulbul yana haske amma wallahi idan aka fito maka da matarsa zai kai ta unguwa ta zo shiga mota da ƙyar take zama a kujera ta kusa faduwa saboda yunwa zai kashe ta yunwa suna barin matansu don yunwa wani daga 'ya'yansa kawai in ka zo kofar gidansa ka ga yadda 'ya'yansa za ka suke kai kasan baya ciyarwa
Dakta wani lokacin za ka ga wani kuma namijin yana da mata idan ya auro wata ta biyu, ita wannan mai ‘ya'yan tunda an kwan biyu, sai ka ga tana ganin bambance-bambance a wannan lokacin ne za ka ga yana fifita wancan ɓangaren akan wannan.
rubuta ka ajiye wannan shi ma cin amana ne na uku cin amana tsakanin ma'aurata na uku bayan ya yi aure sai ya canja mata mu'amala da da ita yake fita unguwa da da ita yake zaman hira da da ita yake tattaunawa da ita zai kira waya a ce a duba mun kaza a mun kaza yanzu tun da ya yi aure ya tattare a gindin kishiyarsa gaba daya ni mamakin da nake yi yanzu kai namiji yanzu kai baka jin kunya yanzu kai baka jin tsoron Allah ka nuna rauninka ka nuna gajiyawarka a gaban wata yarinya yar shekara sha bakwai sha takwas yar shekara sha tara ka wulakanta uwar gidanka ka wulakanta matarka uwar yayanka ka nuna kwaɗayinka ka nuna zalamarka har ma a gane har ma 'ya'yanta su gane malam ka ji ‘ya'ya suna cewa gaskiya babanmu azzalimi ne, subhanallah yau. Ka san me? Ƙarara yau wasu mazan ƙarara a fili ba wani ɓoye-ɓoye, mutum zai zo ici mutuncin uwar ‘ya'yansa a gaban ‘ya'yan saboda kishiyarta, don ya faranta wa kishiyar, ya ma fito a gaba ya zage-zage ‘ya'yansa suna kallo sun yi tagumi, ya ce in an taɓa wance za a ga bala'i a gidan nan tashi hankali. Kai, akwai wanda ya zo ya ce wallahi sai in kore ki da ke da ‘ya'yanki ku bar gidan nan akan wance har ‘ya'yanka su zo su fahimci cewa ka yadda ka yi sanarwa za ka iya cin mutuncin uwarsu da ta haife su saboda wannan yarinya da kawo saboda ita sabuwa ce ya shekara ashirin da ya shekara sha kaza wannan rauni ne kuma cin amana ne da yawa daga cikin maza suna da wannan ɗabi'ar wallahi Allah shi ne shaida ‘yan uwa masu saurare na ina da cases ɗin da na sani daidai da rabon kwana wani ya daina yi daga yin aure
Ya fifita amarya.
na gaya maka wannan fa babbar matsala ce ka ɗauko ta ka zunguro ta daidai da rabon kwana a karam kalla To dama da mutum ya auri bankwana mace hannunsa yake ne?
to ban gane ba Laban kwana a hannun miji yake sanda iga dama ibai waccan sanda ya ga dama ya hana ta cewa ko- za ka yi hakkinsa ne hakkin matansa ne kowace je kwana mata a ɗakinta kwana ɗaya kwana ɗaya ko kwana biyu kwana biyu ko sati ɗaya sati ɗaya kuma in sun yadda ma wata wata in sun yadda shekara shekara ma duk ya halatta to amma abin da nake so ka fahimta Mm.
mazan yanzu sun kwace mulkin a hannunsu mutum zuwa yake kawai lokacin da ya ga dama ko a satin nan wata tam- tamin tambaya ta ce malam tun da ya aure ni dan ban da rabon kwana kai malam wasu ba sa tsoron Allah kaji ka duba fa a hadisi cewa aka yi duk wanda yake da mata guda biyu ya karkata zuwa ga ɗaya daga cikin su zai tashi ranar tashi alkiyama wa shi kuma ma'ilun yana zalunci bangaren gudansa gaba ɗaya yana jan ƙasa ya zama skeleton ya shanye to ina tabbatar maka in Allah ya tashi kiyama akwai mazan da da yawa zaka gansu wallahi a a bingire ga suna tafiya kawai Inna lillahi wa inna ilaihi.
saboda zalunci rabon kwana ya daina yi saboda ya ƙara aure wata ce ce ni daman baya cin abinci na kawai baya cin abinci na tun da ya aure baya cin abinci na zan dafa ta dafa ya ce ke dauke baranci ma ba yara ta ce ya zan yi da shi baya cin abinci na wata ce ni daman tun da ya aure ɗaki na ɗakin bacci ne
Kamar ya ɗakin bacci.
kawai shimfiɗa ake mai ta zabga bacci kawai tana taɓa shi da shi ke karki da mai da Allah na gaji shi kullum a gaji yake zuwa mata don Allah iyayena mata in akwai mai larura irin wannan don Allah ta ta- ta- ta- ta- ta faɗa in ba a yi wannan mai ƙoƙari kenan ya zo ya kwana Malam Aminu ka san cewa akwai yau mata yau akwai mata da sai ta je ta durƙusa ta yi masa kirari ta roƙe shi Allah annabi tukunna ya yadda ya sadu da ita saduwar sunnar aure? Tambayin ka nake kasan akwai su kasan ana yi? To wannan ka rubuta ka ajiye yana cikin ha'inci da cin amanar da maza suke a gidan aure. maza sun ɗauka ganin damansu ne kawai ra'ayinsu ne ya za ka je ka ɗauko mace ka haramta mata alaƙa da maza a maj- a waje ka haramta mata kaza an hana ta yawo an hana ta kaza an hana ta kaza wai alaƙar ta ta sunna da za ka yi da ita ta ce sai na yi kuka na roƙe shi Allah annabi sannan ya dai amma ya ƙara aure ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza to wai don Allah malam yaya za a yi gidajen auren musu zauna lafiya ana wannan abu kuma bari in gaya maka babu abin da mace take rena namiji da wuri ta rinka ganin sa bai da wani nauyi a jan- a idan ta irin ya rinka kaurace mata a shimfiɗa tana iya haƙuri da komai amma ba ta iya haƙuri da wannan kawai za ta ɗauka babu azzalimi irin ka kuma idan za ka haɗi ƙura'ani ka amayo shi ka dawo da shi ka ce mata kai a ɗakin kishiyarta ma haka kake ba ra fata yadda ba kawai duk matar da in dai ka fita daga ɗakinta kawai ta san cewa a wani ɗaki kana zuwa ka biya bukata ka amma a gidanta ne ba ka biyan bukata Dakta wace shawara za ka bai mazaje akan haka?
wallahi su ji tsoron Allah malam ni duk lokacin da aka yi min fatawa akan irin wannan abun tana cin fatawar da suke damuna kwarai da gaske kuma wallahi malam tausayin matan nake ji malam a satin nan sai da aka min tambaya akan wannan fatawa akan wannan baka gane fa kes din ba fa alaka ta auratayya sai mace ta je ta bi miji bibiya bibiya don Allah ka taimaka mini don Allah ka taimaka don Allah to- ka taimaka akwai wanda ta zo ta yi fatawa ta ce yau shekarar ta kusan ta share shekara bakwai har iya sanin ta ba su taɓa kwanciyar aure da mijinta ba sau biyu Dakta shi kwanciyar aure ma'amala auratayya a haƙƙi ne ko namiji shi kaɗai ko kuma haƙƙi ne namiji da mata.
hakki ne nasu su su biyu gaba ɗaya amma duk wanda ya tashi yana bukata kuma yana da hakki akan dan uwansa dan dan eh, wannan ah, khashyatul anat kada mutum ya je ya fada cikin zina me yasa aka ce kar a je a yi zinace zinace kar a yi abin nan ba dan komai ba saboda me kana da mataka ta sunna manzo Allah ya ce duk wanda ya fita waje ya je ya gano wata mace ta burge shi to ya je ya nemi matarsa fa inna fiha ma fiha abin da ke tattare da wannan yana tattare da wannan da haka mace tana da haƙƙi yaya kan mijinta yaya za ta zo a hana ta bin maza a waje zinace zinace sannan ga mijinta na shari'a ya ƙaurace mata ya guje mata to wannan ka rubuta shi yana cikin cin amanar gidan aure ƙauracewa mata ka ƙauracewa mace ba da uzuri na shari'a karɓaɓɓe ba ƙaurace mata a shimfiɗa na yadda ana iya ƙaurace mata a shimfiɗa saboda ladabtarwa amma ba ba har abada ba ba kuma share wata da watanni ba ba diman da'imin ba To shi ladabtarwar akwai wani iyaka da shari'a ta sa in an ladabtar da ita in lokacin ya kai shi kenan.
kwarai da gaske kar ya wuce wata daya kar ya wuce wata daya an ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya kaurace wa matansa a gida ai wata daya yayi ai wata daya ya dawo wata daya ma kwana 29 to mutum yana iya yin wannan
To dakta duba da lokaci ya tafi kuma na tabbata a ‘yan uwa suna nan suna ƙoƙari na su ji mun ba da layi don su shigo cikin shirin da tambayoyinsu a ina ga za mu je ga masu sauraro wanda za ku iya neman mu a kan namba a, sifili bakwai sifili bakwai tara hudu ɗaya hudu sifili bakwai sifili ko kuma akan sifili takwas ɗaya hudu biyar sifili hudu tara biyu ɗaya takwas. Nambobi ne da za ku neme mu kai tsaye don shigowa cikin shirin. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To, wannan kamar wayar tasa ta katse.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam muna tare da wa.
Barkan ku da dare.
To muna tare da wa.
Kai da kuna tare da Adamu Ahmed.
To me kake tafa da shi cikin shirin?
Ina wa malam barka da zuwa ina masa fatan alkhairi da fatan zai koma gida lafiya.
muna godiya muna amsa mana da wallahi saka da alheri
To wannan fatan alkhairi ne ya shigo da shi a cikin shirin.
ina jin bai da mata ne
Salamu alaikum. Muna tare da wa?
Hello?
Muna tare da wa?
Ya, ɗan ɗaha Umar Alkurnawi yana waya daga Ungo Kurna.
To Umar daga Kurna me kake tafa da shi?
To, gaskiya dai ba abin da za mu ci da malam sai dai mu ce Allah ta kai masa da alkhairi.
Amin.
Amma kuma malam akwai wani gaba da yayi magana akan
Muna tare da kai.
eh, ce malam ba ka ganin ita ma wannan din kafin ya- ya aure ta ya mata irin wannan hidindimin da ake yi wa wanda ake so a kawo daga ciki.
To Shi ne tambaya.
to to bari mu je ga malam. Ma- Kamar yana so ya ce kenan an yi balansin ita ma san da za a aure ta an mata hidima. To yanzu kuma can da za a aure wata to ita iya so ya ce ita ma ta zuba ido a yi wa wata hidimar. Me za ka ce akan haka?
ba daidai ba ne ba daidai ba ne ba kuma kamar bai fahimci abin da muke nufi ba Mm.
abin da nake cewa shine yayin da mutum yake neman aure ya yi ma mace hidima ya mata ya mata ya mata ya mata Mm.
amma da ta dawo gidansu ya aure ta sai ya canja mata mu'amala yana rikici da ita akan sabulun wanka da sabulun wanki Mm.
ina rikici da ita akan kuɗin magi ba wai bayi da shi ba Mm.
iya da shi iya da hali amma shi wannan dan uwa alkurnawi Mm.
abin da yake gani kamar lokacin da zai aure ta ya mata hidima to zai je ya auro wata ko Yawwa, to ita ma sai a yi mata wannan to hidima.
shikenan da zai yi wancan hidima daidai ne tauye hakkinsa na wajibi yanzu dan misalin mutum zai je yana neman aure sai ya ki bada kuɗin magi a gidan shi daidai ne dan mutum yana neman aure zai je ya kashe wata budurwa kai alkurnawi daidai ne sai ya ki bawa matarsa kuɗin sabulu da wanki ba daidai bane ba a ce karya mata hidima ba zai neme ta Mm.
ai ka ji baka ji na ce haram bane ba Mm.
tunda hadisi ne ya tabbata ta hadu ta habu Mm.
ku ba da kyauta don a so ku ko amma ni abin da nake magana yaya yau kafin ka aure ta ka kashe mata ka kashe mata ka mata kaza yanzu an zo ana rikici da kai akan abin da yake na wajibi misali an koro yaranka daga islamiyya ka ce kai baka da kuɗi amma a wannan daren ka je zance da yarinya ka zare dubu goma ka bata amma kuma ka ƙi ka biya dubu uku kuɗin islamiyya na wata na ɗanka
Ko matarsa ba ta da lafiya.
ko matarka ba ta da lafiya tana fama da zazzabin sauro da waye kullum kana kawo mata ganyen gwanda kana cewa tafasa tafasa hajiya ba za ka yi ta asibiti ba
To, dakta ga wani saƙo da ya aka turo mana daga sashinmu na Facebook da wani yake cewa, Ismail Abubakar Nasir yake cewa, tabbas akwai mugayen maza, marasa tunani, idan kuma ya nemi maza a ce mata, idan kuma ta nemi maza a ce mata ‘yar iska.
Ƙwarai kuwa Allah ya saka ma Ismail shi wannan ya gane karatun nan namu mu je gaba
Assalamu alaikum muna tare da wa.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum salam muna tare da wa.
Malamin min da barkan ku da aiki barkan ku da yammaci da.
Bar- To barka da a Ina shi gurguje.
malami barka da zaman Allah ƙara lafiya.
Amin.
A gurguje misafiri biyar ne bane bisa layi.
Eh to malam Musa Abshi dama dan gida Wani ne.
abu da yake faruwa Na'am.
musamman idan mutum ya yi sabon a sabon aure ma'ana mutum idan mutum ya matsayin kamar ango.
Eh.
Za ka koda a kasuwa ko a wajen aiki idan ran da yake ɗakin amanda. za ka same shi da yanayi daban misali kamar koda kayan abin da ake ɗauka kamar siri da balangu da sauran abubuwa Mm.
to idan yana ɗakin amma za ka same shi ya siyo wannan abu amma kuma nan da yake ɗakin uwar gida bai siyo wannan ba Mm.
amma idan ka tambaye su sai su ce ai wai lokacin da ita ma mace ƙulwa suna amalanci an mata wannan abubuwa Mm.
to malam wani irin abu ma ne zai saboda da dama na ga mutane suna faɗa irin wannan ni dai ban shiga daga cikin wasu amma kuma dai malam wani abin ya ɗan ɗaure min kai shi ne nake so malam ya ƙara gane malam masa abu ne jirgin mu Allah ya mina ku gida lafiya.
To malam Musa.
amin malam Musa mun gode ƙwarai da gaske wannan gaskiya ne abin da ya faɗa wannan kuma hujjar ba haka bane kuskure ne malam Musa ya kamata ka gane cewa duk mutumin da ya cutar da matarsa yake ya adalci tsakanin matan nan guda biyu wallahi sai Allah ya masa azaba ran tashin kiyama babu wani uzurin cewa wai lokacin da nake neman wance na mata kaza na mata kaza na mata kaza lokacin da na auri wance tana amarya na mata kaza amma ya kamata ka gane lokacin da take amaryar su su nawa ne a gidan ba Mm.
ita kadai bace Mm.
to a ba damo is common tunda ita kadai ne a gida ka mata hidima Allah maka albarka yanzu kuma ka auro wata da uwar gidanka da wata yaya za ka ware amaryarka kana ta mata hidima ranar girkinta a siyo mata mai daɗi a siyo mata gashashe a siyo mata mai sanyi a siyo mata mai dumi-dumi a siyo mata mai ganshi a siyo mata kaza waccar kuma laifinta saboda ka tara mata ‘ya'ya ga ‘ya'ya ga waye kai bari na gaya maka wallahi akwai kes ɗin da aka kawo mini ka ji na maka rantsuwa irin wannan abin da malam Musa bai yake faɗa cewa namiji ya zo yana ta hidima wa amaryarsa yana zurubtu ranar girkinta malam mace ce da ita da makociyarta ta ce saboda wulakancin da mijin yake mata da ita da amaryar da ita da da ‘ya'yanta sai ya siyo nama na kaji kasusuwa da wayewaye sauransu idan ya ci naman ya ƙoshi saboda wulakancin mata takaddar tsiran takaddar naman sai ita amaryar dan ta nuna cewa ita an mata sai ta tukuikuyo da kasusuwan sai ta zubo da shi kofar kofar ɗakin waccan ɗin ka ji gidan auren hausawa ko wannan baiwar Allah idan garin Allah ya waye da safe yaranta suna farkawa sai su fara doke doke akan wannan takardar tsiran da uban su ya ci a ɗakin amarya je ko suna wawar kashi wa'awar ƙashi idan roba ya sha ta yogurt ta menene sai ta tattale mai kwanta sa a dusbin ta rufe ba asiri amma saboda ita mace tana so ta nuna ita ake yi kuma ta fi wacce din ita ake wa hidima sai su wullo sai ga yaranta sun zo sun ɗauki robar yogurt din suna kokawa ni ne ni za ka bawa suna tsotsa sai ta zauna ta fashe da kuka bata isa ta yi wa mijin magana ba saboda azzalimi ne yanzu wannan daidai ne
Allah ya rufa mana asiri. Assalamu alaikum muna tare da wa.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam muna tare da wa.
Alan makara dare.
Barka dai da wa muke tare.
Ana magana da Ibrahim Khalid Haruna daga Kura.
To me kake tafa da shi?
Eh abin da nake tafa da shi akan wannan maudu'in ban taba kiran ku na samu ba dai sai yau.
To alhamdulillah yau gashi ka samu.
Eh, Na samu kuma wannan maudu'in da kuka ɗauko yana da matuƙar amfani ga zamantakewar mutane na gidaje amma kuma abin da nake so akan wani abu da kai magana guda biyu.
Na'am.
ka san su matan da ake musu wani abu ko wata ma wata ko wacce gida ta gawa dange mata abin kuma daga ba ta dinga ganin laifin mai gida ne Mm, Kamar yaya ana mata tana ganin laifi.
shi ne duk abin da za mu ta dinga ganin kamar ita ba a kyau da ta mata an fi son wata fiye da ita ba Mm, ka san wannan su ma laifin su ne tunda misali za ta yi kamar ko dan ita ba ta ita ake yi ba ai dole ne ta tunani akwai abin da take yi a kai mata kan ba ya so mai gidan ya juya mata bayan ba ko Kai matanka nawa?
mata na yi tsaye ce amma gaba nake da ta je
To za ka ji amsar ka daga bakin malam.
Dole fata wata ka san inda ka tafi. Ka ji jiki ne kana neman ƙarin aure ne kai yanzu kana so ka- za ka huce akan matarka. Kai dan uwana dan kura abokina. Kar ka kuskura tun da yanzu baka yi aure ba wannan tunani naka ka canja shi. Ina tabbatar maka idan ka yi aure da wannan tunanin. In dai dan mace ta maka wani abu ne za ka rama ka faranta wa kishiyarta ka bakanta mata to wallahi tallahi matarka za ta kai ka wuta. sannan kuma fa kar ka taɓa ma- zanin mace wai wai dan su su bi ne wai za ta bi ka ɗari bisa ɗari. Oh, Kuma dama dakta ka yi bayani a farko cewa duk wani abu da kake yi a nan tana zaton in ka je can kana sama da shi.
kwarai ko da gaske, To kaga yanzu ya rage ina sa.
kwarai da gaske yanzu kaga wannan bai yi aure ba amma ya ce yana dab da zai ƙara aure.
Da matarsa ta A'a bai yi aure na biyu ba eh na Mm.
fahimce ka Mm.
yana dab zai kenan kaga akwai wani haushi a Yeah.
cikin zuciyarsa. To abin da nake so na ce maka kai dan kura ba a yi zaman aure na musulunci ba a yin haka a ai saboda ta mun kaza ni bari in mata kaza in kuntata mata in tauye matakinta da ci da sha da zamantakewan aure duk abin da yake na dole ne wajibi dole ne ka daidaita tsakanin matanka amma wannan babin isani malamai suna bayani Ballantana kuma dakta wannan tana ciki waccan tana waje wacce fi kamata a fi kyautatawa ija a jika.
to su kam dai wannan masu neman ƙarin aure fata wannan tamu ba za su karɓe ta ba ai kai tsaye abin da zai ce yau ga wadda ake nema a waje ita za ta fi kyautatawa yau ai ko baka ba su fatawa ba ma su ma mutane sun san haka suke yi ko kai fatawa ko kar kai fatawa kawai mala aminu sananne ne duk wacce ake nemo ta a waje an fi kyautata mata kuma an fi santa To Allah ya samu dace. Assalamu alaikum muna tare da wa. Muna tare da wa. to sai ka dan daga muryarka
mura ce take ɗan damuna arashi ya fita to me kake tafa da shi Allah ya baka lafiya ina yi wa malam fatan alkhairi kuma wannan maudu'i da aka ɗauko ita muku fatan alkhairi a kai.
Ina to godiya kwarai.
abin abin da yake tafi da mai malam na'am
a taƙaice dai mata na biyu na'am
to amma abin da yake faruwa a zamantakewar mata mm. to a gurguje saboda lokaci yawwa saboda lokaci a gurguje duk wacce kake tare da ita kawai kan take kai ba adali ba ne mm.
abin da za ta yi mata na rayuwa Mm.
in ji matukan ba a ɗaki to kai ba matsayin adali take Mm.
duk abin da za ka yi iya bakin kokarin ka na wajen kyautatawa wani abun ma a tare da a kawo kuma a zauna a ci taron Mm.
amma bayan kin kin
na'am
Saƙonsa da ya eh sa- sakon saƙon ya ya fito fito.
eh abin da Wato shi- yake magana dakta Eh.
ita mace tana ta zargin kamar baya kyautatawa Na'am.
kamar dai bayanin da kai ɗazu. To amma dakta baka ganin cewa ita akwai wani abu da take hanga wanda mijin yake yi shi yasa take ga lallai baya adalci?
Wannan ma amsa ce, ba mamaki shi mijin da matansa suke masa wannan akwai wani abu na rashin adalci da yake yi ko ya sani ko bai sani ba. Za ta kuma zarge ka kuma wallahi mace ɗabi'ar ta ce. da zarar ka mata wani abu na cin amana ko na rashin adalci ta gano ko ta hanyar wayarka ne ta gani to fa duk abin da zaka mata ita kawai za ta gani kai ba adali bane ƙarya kake mata wato matsalar su ɗabi'a su ne wannan to amma abin da dan uwa ya faɗa malam abin dubawa ne su kuma halin su ne wani lokaci duk abin da zaka mata sai ta ɗauka ai waccar ka mata fiye da ita shi yasa ya ce maka wani abin dan ƙura ƙarya a gaba da gaba za a kawo a raba a ci tare a raba tare amma wallahi in kun koma za ta ce ai ba ya adalci ba
Ko tana zargi ya ɗan ɓoye wani kuma ya kai to tana- kaga wannan ni abin da nake so na ga dan uwa Mm.
ba ka da wani laifi fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah iya daidai gwargwado da za ku iya ba ka riga ka yi mata ba Allah ya sa albarka ta zarge ka kar ta zarge ka ta ji daɗi kar ta ji daɗi wannan ita ya shaɓa kai dai ka tabbatar ka fita tsakaninka da Allah kurum wannan shine wallahi alam To salamu alaikum muna tare da wa.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum salam muna tare da wa.
Wala ne ina maka fatan alkhairi.
To alhamdulillah muna tare da wa.
To malam ina da tambaya.
Na'am.
Malam ina da mace kuma yau kimanin wata ta kai kwana sittin haka wata biyu.
Na'am.
Amma malam tun kafin hakan akwai wani abu da yake faruwa na cewar malam duk lokacin da nake bukatar ta har sai na zo da wani abu sannan za ta yi dare.
Eh.
Malam shi kuma wannan wani matsayi ke na muke da ita don zuciya ta har ta fara yi min na kai ta shebe. a abin nan amma ba na iya buɗa idan na je wajen magabatan ta ke haka to amma duk wanda ta kamata kamar irin abokai na wanda ya kamata zan gaya mata halin da nake ciki domin a yi mata nasiya na nan ni kan na faɗa wani halin Mm.
kuma ni a yanzu ba ni da halin ƙara wani auren Haji ko To za ka ji amsa ka.
Malam- yawwa malam na fahimce ka Eh.
in Allah ya so yadda ka bi mu sati mai zuwa dama yana daga cikin topic din da zamu Insha tattauna Allah.
ha'inci da cin amanan da mata suke amma dai a gurguje saboda rayuwa ko mutuwa gaskiya abin da nake so na gaya maka mataka ta zalunce ka mataka ta shiga hakkinka kuma mataka ba ta da hakki a shari'a ta ce wai ba za ka kusance ta ba sai ka bata wani abu ba daidai ba ne abin da ta yi in ka samu dama ka kira ni a waya ka haɗa ni da ita a mata sai ta hamma da kafirito To Dokta Allah ya saka da alkhairi kafin mu rufe shirin baki daya akwai waɗanda suka yi mana fatan alkhairi ta sashin mu na Mata gabaki ɗaya ku zo mu leƙa gidan aure.
Akwai bukatar mu leka gidan aure hakika.
Gidan aure.
Mu bincika dukkanin matsaloli duk mu hazika.
Gidan aure.
A yau nasiha ga duka ma'aurata da ke ra- akwai waɗanda suka turo mana da fatan alkhairi wasu suna yi wa malam fatan alkhairi akwai Amina Muhammad sannan akwai Muhammad Zakari Ahmad sannan akwai Nazir Abdulhamid da dai sauran waɗanda suka turo da Allah musu albarka saƙon fatan alkhairi zuwa ga malam.
muna godiya kwarai Allah musu albarka kuma muna mutu fafan alkhairi musa akwai masoya da yawa kwarai kwarai kwarai da gaske Allah ya saka musu Allah ba su lada To masu sauraro duka duka iya abin da za mu iya kawo muku kenan a cikin shirin na gidan aure wanda zo muku daga sashen addinin musulunci na hikima rediyo gatan al'umma Aminu Khidir Idris nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Maza da mata gabaki ɗai ku zo mu leka gidan aure.
Maza da mata gabaki ɗaya ku zo mu leƙa gidan aure.
Ku karkaɗe kunnuwanku ku ji maza da mata.
Gidan aure.
Akwai bayani da za ku ji har kuma fahimta.
Gidan aure.
Cikin shiri na musamman wanda ke bayanin gidan aure.
Maza da mata gabaki ɗaya ku zo mu leƙa gidan aure.
Akwai bukatar mu leƙa gidan aure hakika.
Gidan aure.
Mu bincika dukkanin matsaloli duk mu hazika.
Gidan aure.
A yau nasiha ga duka ma'aurata da ke rayuwar aure.
Maza da mata gabaki ɗaya ku zo mu leƙa gidan aure.
Da mu da ku duk mu yo nazari mu gane hanya.
Gidan aure.